أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna magana kan ayar da take cewa laisa ka mithlihi shay'un yace wato nafayi da Allah yayi a cikin wannan laisa ka mithlihi aka kawo kafi aka kawo mithlu kuma ma'anar su da shine yace malamai akwai fuskoki guda biyu da malamai suka yi bayani akai na farko annal maqsuda min al-ayati abinda wannan aya take nufi nafiyu mithla zatihi korewar samun irin zatin Allah la nafaya misli mislihi ba wai korewar wata irin ubangiji ba wal akhar wal usmu zati anna nafaya misli misli kore kore kwatan misli kwatan kwatan wani da aka yi to ya tsabi ashe yana hukunta isbatal mithli akwai to wanda ya kama da shi kenan babu wanda ya kama da shi huwa mahalun to aiko isbatul mithli ga Allah madaukakin sarki a wannan abu abu abu ne da ke korare ujiba to yace an ba da amsa bisi tafi azubatin da amsa bakwai akan wannan hali hali ha na tsaya annal kafa kaf na kamislihi kaf dinnan za'idatun za'ida ce bi gairi ta'kidin ba dan karfafawa ba wato laysa misluhu shay'un kaf din za'idi ne wasu kace asani na biyu daga cikin fuskoki kuma annaha mu'akkaratu ita kafi dinnan mu'akkada ce li nafi tashbihi ga kore kama ga Allah kaf wato ta'kidi ne ga mislu ma'anar su daya ka laita ka da misli ma'anar su daya wannan kafi din ta'kidi ne ga mislu din nan ma'akaratun linnafin shibi ai intafal mislu wato an kore kama intifa'an mu'akkada korewa wacce take abar karfafawa la la'annahu min nafi al-mu'akkadi allazi huwa mithlu al-mithl ba wai korewar karfafawa wacce take nuna irin misalin irinsa ba a tare da waham da fa'il mitili har a wahami yanzu da irin faɗin masu mitili a salisu na uku an na mitila mitila inda ne ce mitili da ya saka mitilihi bi ma'anar masal wato wanda ya kama mitilun da masalun wanda ya kama bi fata hataini masalun أي الصفة صفة كده الرابع نوع أنه بمعنى نفس واتو كاف إننا معنى النفس نحو واتو مثل إننا عرف النفس مثل كمر إن الله يجب فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به wato in sun ba da gaskiya da haƙiƙanin irin abin da kuka ba da gaskiya da shi misali ya yana da ma da ma'anar nafsi ما آمنتم به نبي يرتكت عنه من باب الكناية مثل إنه من باب الكناية وفيها طريقة ثانية أقوى طريقة أولابيو ثانيهما نبي, نبي يوسف وهو الثالث جيه نشدع دم فق نبي وتقرير أو, أو وتقرير, وتقرير أولهما تبتا دقيان ضلعك تبيون أن نفي مثل المثل abinda ake nufi da kore kwatankwacin Allah wuri da biyu abinda ake nufi nafiyul masali babu wanda yake masalin ubangiji li'anna mislal masali lazimin lil misli dan abinda kama ga wanda yake yayi kama to ai ya zuntar da wanda yake kama din wa nafiyul lazim yadullu ala nafiyil malzumi kore abin da yake lazimi kuwa yana nunawa ne bisa kore abin da ake lazimtarwa din asani na biyu daga cikin fuskokin annahu min bali misal da saka misal shay'in shay'un din nan ya zo ne a babin misluka la ya mahal kamar a ce irin ka baya ruwa bi ma'ana anta la tabkhalu kaga ce misluka la ya mahal ai irin ka baya ruwa abinda ake nufi kai baka ruwa kai ba marwaci bane sadaka والقصد abinda ake nufi nafi mislihi ta'ala laysa ka mislihi shay babu irin Allah an kore shi abinda ake nufi bi ablaga bi ablaga waji bi ablagi wajhi da mafi fuska wata take mai rubuta izi ablagu min at-tasrihi dan ya fi wato fasaha na daga bayyanawa da aka yi litabammunha ithbat ash-shay'i bi dalili saboda ta kunshi tabbatar da abu da dalilinsa an tabbatar da babu wani abu wanda ya kama da Allah wai za a rabta ba ce idan ka san wannan alimta za ka san an hazi al'aujuha wayannan fuskoki da muka faɗa guda shida ko guda biyar ta ta nazaru ala kalamin nazim dukkan su sun sauka akan zancen malamin yusuf muridi illa qawluhu sai dai faɗin sa yaqtadi yana hukunta ithbatal misli tabbatar da kama wato makamanci ko huwa mahalul la yasiru huna abu ne da ke korare bai inganta ba nan بل يقال أنا إنه ينافي المدح المقصود يا ينا قوري يبو أن تيجي أبو النبي في هذا المقام أو النمطي والله أعلم الله شيني ما في سلم يتي وتم تزاقت لها بتبع هيفد بتبع هيفد وني زاقت لها باب وتزاقت لها بتاهي فزاقت لها كمثل أم شيخنا كما ما في شيء من أبو العباس أحمد التجاري الرباني أبو الدنقنا وأبنجي نعت لشيخنا رباني نعتيني بشيء نام والرباني منصوب إلى الرب أبو الدنقنا زواج أبنجي أو لأنه يربي الناس نشي كراية دمتاني كتابين تدسو بحاله ومقاله شيء شو تاني أنت مثل رباني أي بأنه يربي الناس لحاله aha aisha ta ita ce sunan mahaifiyar shi da a dafa bayanin in baka san ummi din ba yace aisha ta adafi ne na bayani li um da yace li ummi shayna wannan adafi na bayani ga ummu in baka san wace ce ummu din ba wa aisha tu alamu alam aisha sunan annabi sananne ummu shaykh radiyallahu anha ita ce mahaifiyar shi da Allah ya nada shi الطاهرة عائشة ما يدرس ركحكيا نحت لها صفة تشيونا alhassani wacce take kamanniya wasu shi ma alhassani sifa ce ba da wasu bayan sifa laha ga aisha wa ma'ana ko abin da ake nufi da hassani alhafifa kamanniya ga alfahirati sifa ga aisha alhassani sifa ga aisha wa bil qamusi wa imra'atun hasanun ay afifatun aw mutazawwijatun ko mai kamewa ko mace mai aure da kai kalabi sai mana hazana radiyallahu anhu asamu razan ma tazannu bi ribatin wa tasbihu gharfa min luhum al-gawafil wato abin da ake ce dai hasani mace katangatacciya ita ce wacce take mai kamewa ko kuma a'a mace mai aure ita ce hasani muhsana kira قالوا في مدح أمنا عائشة أم المؤمنين واتو Hassan bin Sabit ya faɗi wannan baiti ne ga uwar mu Aisha matar Annabi uwar mu ne Allah ya dade ta. Da karawul Buhari fi sahihi haka Buhari ya faɗa a cikin sahihi wa hiya radiyallahu anha ita Aisha al-Qurrat ya ce al-Afifa kamanniya da Aisha ita ce shugaban mu Aisha al-Tahira tarkakkiya al-Maimuna mai albarka بنت السيد الجليل ارشد بابا وكتي بابا الفاضل مهديتي العتيب بن عزلي ابن عبد الله عن عبد الله بن سيدي محمد السنوسي التجاني الموضاوي مثل عين ماضي والتجاني والسلام والنيك قبيلة سيهم تجار تجاني نسبة تجاني تدين إلى قبيلة ذو قبيلة معروفة تنمية هنالك عشان وهم سو قبيلة تجانا أخوان الشيخ رضي الله عنه ينقوم ما يفن شو تجاني الله يددسو غلبت عليهم النسبة إليهم دم تنسوا قولنا قبيلة شيرن جاي فلاح التجاني قبيلة تجسة تجانا ينقوم ما يفن شو تجاني والمضاوي دنگني نزوا وكما عين ماضي نسبة إلى قرية عين ماضي وهي عين ماضي قرية wata alƙarya ce ma'aruwacin sananniya shahiratun shahararriya min ƙura sahara isharkiya daga alƙarya ta sahara ta gabas min biladin maghrib daga ƙasashen da garuruwan maghrib ne kama ita babu wata maɗinan nafiyatun nafiya ce kama li hawa'iyyatin babu wata ya da take ake dangana ta ga uwar muhawwa'u matar adam babu wata mace yar adam ai imra'atun mansubatun ila ummina hawa wata mace da ake dangana ta ga uwar hawa ba ta da faharun ba wata mace da ta ke da wani alfahari alfaharu abin da ke ta fahari a tamaddu bi ikhtaril kamali yabo da ɗabi'o'i na kamala babu wata mace ta samu alfahari kama ai mislul fahar mislul fahar allazi hasala laha kamar irin alfaharin da ta samu ai da ummi shaykh radiyallahu anhu ba wata ta samu alfahari kamar inda ma je shaykh ta samu dan me bi shaykhina saboda ita ta haifi shaykhun Muhammad Tijani radiyallahu anhu imam ulama shaykhun nan namu shi shugaban malamai ai muqaddamu jama'ati a jama'ar malamai shine abin gabatarwa والمراد بالعلماء هنا من ليك أكيد في المعلمين في قبل المعلمين أنا معلمان العولياء وليين في قبل وليين القمة لكاملين وهو متقدمة وشين وندك قبل في تحقيق العلوم تكن تبت علمي ولا يكون كذلك با وند أكيد شوكوا حكا إذا ما إلا من كان جامعا با وند لا تمسوا قبل معلمين كوشي قبل وليين وندك يا تارو لعلم الدراسة علمنا نقراتو وعلم الوراثة العلمي نقادو والشيخ رضي الله عنه شو تجاني قوا علم علم الوراثة والنبي عن سامي شد الأوانجي شو تجاني قوا أنه بالمكانة هذا مطعي أتي علم الوراثة التي لا تنكر والنباء مصوصة ثم استثنى ثم لم كما سيتوجي من أموم قوله دقزمي ورمغنى سبيت فما لحوائية فهر باب وتأرد حواء wadda da ake dan lafiyar da uwar Hauwa ta samu alfahari dan kar wani ya ce ah to ina mahaifiyar da ta haifa annabi ina mahaifiyar da ta haifa sauran annabawa ina mahaifiyar da ta haifi sauran manzanni ina mahaifiyar da ta haifi mahaifan da suka haifi sahabban annabi dan kar ka ja faɗi wannan ka ce ah wato Aisha uwar Rasulullahi ne ka fi duk wato wato mahaifan annabawa matan da manzanni da sahabbai ke sai ce a siwa dan za a iya faɗin hakan sai ce a siwa karka ji na ce ba wata ta samu alfahari kamar ta amma banda siwa ya ce tuban mun bi kasar sini siwa wa tuban mun suwa ko ka ce siwa ko suwa ai gairu annasuwati to banda fa mata allawati wa'anda min jumu'i wanda suke yana daga jam'i lawati allati mithl kamar kamar allazina jam'i ne na mazago allati allati jam'i ne na mata ko la'i allati ko wallahi to banda fa mata yannan da ji'ina suka zo bil muhtari da manzon Allah banda ma yajiyar manzon Allah ba daga cikin wanda aka ce Aisha ta fi ta abin alfaharin Aisha ya fanata. Ita ce wadda ta zo da annabin zaɓen mai nabi na sallallahu alaihi sallama wa a taina banda kuma uwa mata da suka zo da hizbihi da jama'ar annabi sallallahu alaihi sallama. Izal hizbu abin da ake ce da hizbu a fa'ifatu jama'a. Wal muradu abin da ake nufi da jama'ar annabi al'ambiya banda iyaye mata da suka haifi annabawa. Wal mursaluna banda iyaye mata da suka haifi manzanni alaihi musallatu wassalamu amince Allah ya tabbata gare su. wa ataina banda ko matan da suka zo bi sahabihi da sahaban annabi ala akhyar zababbu su ma ba sa cikin wannan abin da muka faɗa ai sahabati radiyallahu anhu shi ana nufin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam banda iyayensu tambihu yake faɗakarwa kan takadda qaddaman nazim rahimahullahu limanat al-murid ya gabatar da zikir ummi shaykhi ya fara faɗan mahaifiyar shehu da Allah ya dana shi ala walidihi kafin ya faɗi sunan mahaifinsa ta'adduba malam yayi haka ne dan ladabi bi adabi sunnati tahira da ladabin sunna annabi karkakiya da bi sai muslim ya ga cikin sahih muslim min riwayat jarir daga riwayat jarir an ammara bin al-qaqa ga riwayat da aka kawo ga ammara dan qaqa an abi zar'ata an abi hurairah qala yace ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ce man haqqun nasi ya rasulullahi wa ya fatancanta daga cikin mutane bi husni sahabati in masa kyakkyawan abuta waye daga cikin mutane ya fatancanta kyautata masa qala sai manzo Allah ce ummaka mahaifiyarka summa qala sai ba da labari da summa man bayan mahaifiya ta kuma sai wa qala sai manzo Allah ya ce ummaka ya zaka ce mahaifiyarka qala mi ba da labari da summa man sai mai wannan mutum ya sake cewa da annabi dai sai kuma wa qala sai manzo Allah ya ce ummaka sannan sai mahaifiyarka sun qala mi ba da labari da summa man sai mai tambayar manzo Allah ya ce sai kuma wa qala sai manzo Allah ya ce summa abuka sai ya faɗi uwa su uku sannan ya faɗi uba su ɗaya alhadisa har zuwa ƙarshen hadisi ta za ka shi malam a nasabar shi da janis ya fara ambatar mahaifiyarsa kafin ya ambaci mahaifinsa wafi tasiriyu a cikin wannan hadisi akwai bayyanawa bi taqlimi haqqil ummi da gabatar da haƙƙin uwa fil birri a cikin biyayya fa kana min al'abi min al'adabi sai zama daga ladabi taqdimuha a fara gabatar da sunan mahaifiya fi zikir ga ambato fi misal hadal maqama irin wannan matsayi to da kuma malam ya fara magana da mahaifiyar shi ya fara magana nasaba shi da ya fara ambatan mahaifiyarsa sun maqala radiyallahu anhu sannan shi da Allah ya da malam mai sharhi ce iz abin da zan faɗa ce ya mahaifiyar shi da ne ta zo da abin alfahari iz zarfiyatun aw ta'liliyatun ko da iz zarfiya ce ko ta'aliliya ce ma'ana li sababi dan dalili ne ta'aliliya shine illa as-sabab abin da zan faɗa haka dalili an jabat ta haifi ai waqta injabiha lokacin da ta haife shi aw li annaha anjabat bihi abin da yasa dalili kenan muka faɗa haka dan ita ce ta haifi shi da radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi hala kauni ta haife shi yana yana raidan abin yarda ai mardiyan inda Allah abin yarda a wurin Allah ko inda khalqihi abin yarda a wurin halitta Allah wa ridan ita ridan iz anjabat bihi ridan ita ridan masdarun wato masdari wusifa bihi an zama shi an zama da shi da ridan mubalagatan dan kai matuka wala yusanna shi ridan ba a tasniyansa wala yujma'u ba a jam'insa wala yu'annasu ba a ta'anizinsa بل يلزم فيه الإفراد والتذكير ko namiji ne ko mace ne ko tasniya ne ko jam'i ne in za a sifanta mutum da shi haka za a bar shi ridan fa yuqalu sai kaji an ce rajulun adlun wa ridan ka gane rajulun adlun wa ridan wa mar'atun adlun wa ridan kaga la yu'an nasu kenan wa rijalun adlun wa ridan kaga la la yujma'u kenan ba a ce war jalun adluna ba ko ko za ka ce a war jalun adlun waridan wani suwatun adlun waridan raka la yi annasu wala yi juma'u wala yi annasu wala yi sanda ƙalau bil khulasa wa na'atu mai mai ibn malik ya ce wa na'atu bi masdarin kathira فالتزموا الإفراد والتذكير malamai. akan kawo na'ati ya zama mazdari amma idan na'ati ya zama mazdari ne to abinda ake ake ake lazimta ya zama mufradi ya zama ko muzakkari faltazamu al-ifrad wa at-tasfira kaga waridan ba za a ce rasiya ba rijalun adlun aka ce waridan aka ce saboda haka idan mazdari ya zan an zo da shi a sufa to la yu annasu wala yu sanna wala yu jma wa halu kaunihi haka nan dai ta zo da shaudu jani musaddadan abun katartawa ai muwaffiqan li sadari wanda Allah ya masa muwafaqa da dacewa ai lissa ai sawabi dacewa wa tasdidu abin da yake tasdid at-tawfiq li sawabi dacewa ga katarta وصد الشيء إلى غتا أبو يا يا قيا أي استقام أبو يا لديتا قال الشاعر ونمو أكياتي وهو معبد بن فهم الدوسي العسلي حين رماه ابنه سليمان فخر كذنبه فجرحه لو أتشند ɗansa Suleimana ya harbe shi ya masa niki sai ya ce u'allimu hurrimayata kulla yaumin falon mafisar da sa'iduhu ramani ina koya masa harbi ya koya ya ake yin harbi a kullum ina koya masa amma falon mafisar da sa'iduhu da mai daidaita mashin ya daidaita mashi ramani sai ya harbe ni maimakon ni nake koya masa ya harbi wani wuri kuma sai ya harbe ni ni nake koya masa amma kuma maimakon da ya tashi gwadawa ya ga ya iya ko bai iya ba kuma sai ya harbo ni ina ma'ana ma'ana ina magana ne akan istadda istadda shay'u istaqama sanda ya daidaita ma'ana sanda ya iya harbin ni kuma sai ya harba wai ware ya gwada ya gani ya iya din sai kuma wai akai na ya gwada al'asma'i shi ne ya faɗi wannan ishtadda bil mu'jamati ayi ayi ayi dugo ishtadda laysa bi shay'in wasadadu bil fatih kuma al istiqamatu ne ta wasawab wa amma sidadu sidadu al qarurati wa sidadu al sadri wa huwa sadduhu bil khairi makace sidadu ba da fataha ba sadadu istiqama tidadu kuma toshe kafa kaga ni ko babil kasri tidadu al-qarurati wa sidadu sadri wa huwa sanduhu bil khayl asaba a toshe bakin kwalba ko bakin wata kofa in aka in aka kasara ki ta haifi shi wata jana muhazzaba abin tsarkakewa ai munaqan abin tsarkakewa muhallasan abin abin tsarkakewa ne bima mimma kana alaihi nasu da daga abin da mutane suke kai min taqayyud da daga rata bil awa'il da al'adu wal adnas da daudodi shi ya an haife shi zababbe abin tsarkakewa wa hala kaunihi ta haifi shi da janalai mumajjadan abin girmamawa ai mu'azzama abin girmamawa inda Allah abu auren Allah wa inda al-khalqi da wurin malaka kowa na girmama shi inna Allah Allah jalahu azima ta sanya shi da mai girma yahabu kullu man ra'ahu wanda ya gashe wata janar ya ji kwarta ya ga kwarjininsa kama ya ci kama yadda zai zo fi kalamin nazimi nan gaba inda mai mulki da ilmi da yake cewa lam yuwajihu bi makruhin ahad wani bai taɓa fuskantar shi wata janar da wani abu muna ba saboda kwarjininsa wa inna allaha min al-khalaqi daga halitta ala tulil abad har abada wahala kauni ta haɗu shi da yana yana musawwada abin shugabantawa ay majhulan sayyidan abin sanyawa shugaba fi hali sigari mutum yana karami qala bil misbah ya faɗa cikin misbah qamus na shi sada yasudu iyadatan wal ismu as-su'dadu shugabanci wa huwa al-majid shine girma wa sharbu da lokaka ila an kala har ya ce da yawa sayyidul qaumi ra'isuhum shugaban mutane shi yake cewa shugaban su intaha al murad min wal awsaf al khamsa wa inna suwabi guda biyar nasabaha kullaha malan ya kafa wa inna suwabi na shudu jani gaba daya alal hali bisa ga hali min fa'il anjabat hali ne na fa'ilil anjabat is anjabat ka gani ko in an jaba ridar musaddadar ka gani ko muhazzabar mumajjadar musawwadar sufofi guda biyar dukkan su hala hali ne na an jaba ta haife shi ridar hala kauni ridar ta haife shi musaddadar hala kauni musaddadar ta haife shi muhazzaba hala kauni muhazzabar ta haife shi mumajjadar hala kauni mumajjadar ta haife shi musawwadar hala kauni musawwadar dukkan surofi ne halaye ne na anjabat kama kama qaddarna zalika fi jami'iha kamar da ma qaddara a duka wayan abu da muka faɗa min ba'aliha ta ta mashhur jani daga mijinta muta'alliqun bi anjabat wal ba'l huwa zawj shine miji zi ay sahibi mijin nata ma'abocin asharafi ɗaukaka ta ɗini ta halitta ɗiniyarsa maɗaukaki ya ce ai an nasabi ɗiniyarsa ta ta ta nisba wa safahu bihi ya sifanta shi wata jami'a ce na sharafa ɗini da an na nisbatahu dan ganin shi wata jami'a marfu'atun ta kai ila sayyidina muhammadin nafsin zakiya ibn maulana abdullahi ibn maulana al-hasan al-musanna ibn maulana al-hasan al-sibt ابن مولانا العلي بن ابي طالب ومولاتنا فاطمه الزهراء بين يا فارا تندغا محمد نفس الزكيه har zuwa ga Fatima yar annabi yar annabi sallallahu alaihi wasallam rabbi allah anu jami'an jami'in Allah ya dade dukkan wayannan da kaji mun faɗa wa nafa'ana Allah ya ambane mu bi mahabbatihim da da soyayya da muke musu kaga sai da ya fara faɗan mahaifiyar shi wata jani sannan kuma sai kawo mahaifinsa duba da wancan hadisi na annabi shi ma sai fara ambatan mahaifiyar shi wata jani kafin ya ambaci mahaifinsa to alhamdulillah fatihar salatul fatih فاتحة صلاة الفاتحة
غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. وكرم تقول والله أكبر قل هو الله أحد.
akwai wani limami na kwantara can maulidin da muka je litinin nan shi ya buɗe da addu'a aka ce ya yi wa duk wanda muke maul- ake maulidin nan da su a wannan gari suka rasu ya musu addu'a shi ya musu addu'a shi kuma je ya rasu kaga gobe muke da kwana bakwai da mu da shi shi ya fashi ya musu addu'a aka ba shi za su yi ya musu addu'a da haka shi ne shi ma ya rasu Allah ya gafarta masa da zuwi su bai kira ne kira ruwallahu uku قل هو الله أحد.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu ahad. Allah ga hatamsa, Allah ya fa kura kuran, Allah ya jana bayansa. Fatiha da salatul Fatiha.
فاتحة صلاة الفاتحة المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه هذه لا سؤال صلاة تفتح لنا بها أبواب النار تسير وتغرق أمنا بها وحشرة تسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا تولينا ولنا فنعم النصير اللهم أنت أمسنا بدعائك وأسمع بإجابتك وقد دعوناكم وأمرتنا بأجمعكم وأتنا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلق أسرام ربك وإذا أما يسمى سلام المرسلين الحمد لله ينقوادك سنة ومجعنا باتاكم ta'aziyya da shi sauran iyalansu duka Allah ba su hakuri Allah ya ba mu hakuri gaba kida